أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Minhajul Muslim naga alama ne a inda sai naga kamar mun karanta ko ba nan bane wallahi nan da shafi 326 ina son wani ya faɗa ne mun karanta wakala ko ba mutum ɗaya da zai ga manan zamu har mun karanta mun karanta ar-rahan za mu tashi a wakala ne shafi na ɗari uku da da ashirin da bakwai a nan alwakalar da hausa ma ana kiran shi wakilci shi ne wakala na kana da wani a madadinka ko ba shi ne wakilci ba da haka shi ne wakala wani abin da ya kamata kai za ka yi sai ka sanya wani ya tsaya a madadinka sai yi shi ya zama wakilinka تعريفها الوكالة استنابة الشخص من ينوب عنه في أمر من الأمور التي تجوز فيها النيابة كالبيع والشراء والمخاصمة ونحوها ما لا يتي الوكالة المسلمتي shine a ɗora wani mutum ya tsaya a madadin wani mutum akan wasu al'amura wanda ake iya sanya wani ya wakilta kenan a musulunci ba kowane abu yaka za a sa mutum wakilci ba akwai abubuwan da ba a wakilci sai sai mala ya bada misali yace kaman kasuwanci zan iya nada ka na baka kudin yace je ka so mun kaza ka zama wakili na wajen siyo wannan kaya ko ga abina je ka siyar mun shi ma ka zama wakili na ko kuma a muna rigima da da wani misali je ka tsaya mun a kotu na shi ma ana wakilci shi ne lauyoyi suke yi za ka gaba da su ake rigima ba na amma shi zai je ya tsaya a madadin wanda ake rigima da shi eh su kawai lauyoyi mutum lauya musulmi abinda za a ake gaya masa shine ya ji tsoron Allah bayan da mutane suke aikin lauya kawai don ka iya magana don ka iya hikima ka iya ka karanta ƙa'idojin turawa na na, na lo ka iya surutu shikenan sai ka je kotu sai ka yi ta magana sai a ɗauki kayan wani a ba wani na a wajen 'yan duniya kamar ka burge to a wajen musulmi ka halaka Allah kiyaye don ka zama wato abokin zalunci kuma lahira ta kadiya har da kai abinda aka cuci wani shi yasa shi lauya musulmi ma bai da matsala bai da wahala aiki yawa wanda client ɗinka ake kira wanda shi ya kawo ka je ka tsaya mishi ya kawo ma ƙara in kai musulmi ne za ka yi musulunci sai ka zaunar da shi misali a ce rigimar fili ne ya zo ya ce gashi nan muna rigima a fili sai ka ce to tsakaninka da Allah gaya mu filinka ne an gane ce an gashi gashi ce to je ka ba shi kayan shi kuma ba sai ma an je kotu ba wannan shi ne lauya musulmi ba naka ba ne to je ka ba shi kayan shi ba wanganan wahala ba magana in je in ta kokari in kwato ma haƙin da ba naka ba na? in ta surutu a baka haƙin da ba naka ba rarraya za a yi haka amma sai ya ce a ana wani yana so ya kwace mu yawwa tsakanin aikin lauya zai tashi sai nan kuma sai ka dage duk yadda za a yi sai ka kwato masa na haƙinsa an bashi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna kawo masa koke rigima tsakaninsu da 'yan uwa in an yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci ya hukunci da abin da ya bayyana gare shi wata rana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kuna ta kamun koke ina yin hukunci tsakanin su tsakaninku yace cikin ku duk wanda ya san na ɗauki haƙƙin da ba nashi ba na bashi ya sani wuta na bashi wani yanki na wuta na bashi ya ga dama ya ci wuta na ya ga dama ya dawo da haƙƙin na da yake da ba nashi ba wannan hadisi ne ingantacce yana gwada mana kuma irin wannan gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba dan kaga da annabi ya san gaibu da ba ai haka ba ai kun gane Hausa da da an zo kawai zai ce kai ba shi kashi na dama ya san waye mai shi ya san wanda yayi mugu mugu yake so ya kwace amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya san na dauki haƙin wani na bashi to lalle ya maida masa kayan shi saboda me yace ya sani wuta na bashi sallallahu alaihi wasallam simala ya ce wani hau hada abinda ya kama da wannan sina akwai wasu abubuwa ba ya lissafa su duka ba ne wanda ake yin wakilci a kansu shuruɗu ha yi sharaɗu fi kulli minal wakili wal muwakkal jawazu ta'arrufi ay takalif wato sharaɗin yin wakilci shine an shar'anta akan wanda zai ba da wakilci da wanda zai yi wakilcin ya zama sun cancanci yin abu in ka zo abuwa naka ba ka ce wani ya wakilce ka ai kaga baka cancanci abu ba dan ba baka da haƙi in ka da haka kaga kai baka cancanci ka bada wakilci ba da haka ana son sai shi wanda zai yi wakilci ya zama zai iya wakilci wanda yawa da wakilci ya zama yana da haƙƙin bada wakilci to ne ya zama abu abu ya haɗu in an ka samu sabanin daya kamar sai da kaya ne kawai na je na samu a ba ni zan ce ba wannan ce wani mutum kawai je ya samu wani motar wani mutum a tsaye sai ya kira ka ce nawa za ka siya sai ku ciniki ce ya karbi kuɗi mai mota zo zai shiga ka ce aika daga ka siya na? da kaga sunanka an cuce ka kuɗi na saboda shi wanda ya sayar ma gaba ɗaya ma bai da hurumi na sai da abin da ba na shi ba yawa domin kai ba kai kanka bai kamata ka saya ba sai ka tabbatar da nashi akwai dalilin yadda za ka yi ka gane mota ta mutum ne ya kawo ma takardu ya kawo ma duti misali duk abubuwa da ake kawowa na ka gani ka tabbatar ya lalle lalle motar shi ce to kaga in ka siya ka sai mota amma kawai babu to kai ka wani ya ya, ya kwashi kudin ka Allah kiyaye hukumuha alwakalatu ja'izatun bil kitabi was sunnah qala ta'ala wal 'amilina 'alayha ay sadaqa wa hum wukala'ul imam fi jam'i zakat wa qala ta'ala fab'athu hakam ahadakum بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى دعاما فليأتكم برزق منه فقد وكلوا أهدهم في شراء الطعام لهم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنيس أقدوا يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اترفت فرجمها فوكل صلى الله عليه وسلم أنيسا في التحقيق في الدعوة ثم في إقامة الحد وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في هند زكاة رمضان وقال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسكا وإن ابتغى منك آية أي علامة فدع يدك على ترقيوتك وبعث صلى الله عليه وسلم عبارة في مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهو بالمدينة فوكلهما في عقد النكاح ما لا يشي hukuncin yin wakilci shine halal ne da alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani dai Allah madaukakin sarki ya ce cikin waɗanda Allah ya lissafa za a bawa zakka Allah madaukakin sarki ya lissafa mutum takwas a cikin su sai ya ce wal amilina alaiha da waɗanda aka wakilta su su je su karɓo zakka su ma ana ba su zakka kaga kina ana wakilci da nassin alkur'ani da haka wannan kalma cewa wanda aka wakilta shi ma ya je ya karɓo zakka za a bashi kuma koda mai kuɗi ne shi koda mai kuɗi ne shi za a bashi za a bashi da haka sa'annan mala ya ce ita ce sadaka wato ta zakka wanda shugaba ya nada su don su je su tara zakka sa'annan Allah madaukake sarki ya a cikin suratul kahfi samari waɗanda suka je suka shiga kogon dutse wanda suka yi bacci walabisu fi kahfin 300 sinina wazdadu tis'a suka yi bacci shekara 309 wannan shekara 309 da suka yi suna bacci bayan sun tashi sun ga gari wanda yake ba su gane shi ba sun ga mutane wanda ba su san su ba kudin hannunsu ya zama kudin da ba kudin da za a iya karba a kasuwa ba sai suka ga su yi su kama hanya gaba ɗayansu su je su shiga garin za su zama abin zargi da haka sai suka tadde daga cikinsu don suna jin yunwa shi ne Allah maɗaukacin sarki ya faɗa abin da suka faɗi cewa fa ba a so a hada ku ku ta da ɗayanku ku aike shi ya wakilce ku da biwarƙi kum hazihi da wannan irin kuɗi da yake hannunku ilal madinati ya shiga cikin gari faliyan zuri ya duba ya gani ayyuha azka da amal ya duba abinci wanda zai ciwu abinci mai kyau ya so muku falyatikum bir rizqin minhu ya zo muku da abinci kaga kenan sun wakilta wani na ya je ya so musu abinci sa'annan mala yace sun wakilta ɗayan su kenan ya je ya so musu abinci sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa anis kan wata mata wadda ta yi zina wanda za a yi mata rajamu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tada a unaisu ya ce ka tafi wajen matar wannan idan ta tabbatar cewa ta yi zina da haka ka jefe ta kaga da aikin da zuwa da zai yi da tabbatarwa da jefewa duk yana wakiltan waye yana wakiltan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya wakilta unaisu da ya tabbatar da matar ta amsa cewa ta yi zina sa'annan kuma ya tsayar mata da haddi sa'annan abu huraira yake ba da labari a cikin hadisi yana na a cikin bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni da dinga tsare wato zakka ta hatsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya sayyidina abu huraira ya a ringa ya tara zakka na hatsi wannan hadisin yana nan abin da ya sa ma abi huraira yake ga wato zakka da ake kawo na ramadan yace abin da ya sa ma yake hadisin yana da tsawo ya bada labarin shedan ne a cikin hadisin da yake zuwa yana sace wannan hatsi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ajiya gashi sai zo ya samu hatsi ya rabu yana zuwa ana sacewa ya rasa wake sacewa nan sai ya fake sai ya kama barawo ya kama shi sai ga wani tsoho ne tukub yadda ya kama shi ya ce shi kenan na kama ka kuma wallahi sai na sai na kai ka gaban manzon Allah tsoho yayi ta magiya yayi ta magiya saboda shi abin hurara bai san waye ba yayi ta magiya yayi ta magiya to ka san sahabbai ya gale shi irin karka sake kuma wajen abu hurera yana ga maganan ba sai ya ma kawo ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ce kuma zai kawo ta amma dai bai zo da magana ba ya zo yana zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dube sai ce abu hurera ya kuka yi da mutumin ka jiya ne zuwa raina ce ya rasulallah wato ya san ina ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake na gaibu Allah yake sanar da shi wani a sanar da shi da rai wani a turo mala'ika ya gaya masa wani mala'ika ma yana nan ku ba za ku gan shi ba kamar lokacin da yahudawa suka zo su kura annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da yanayin baitul maqdis annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yayi tafiya isra'i da mi'raji cikin dare sun san cewa daga inda suke zuwa baitul maqdis da abun hawa sai an kwana 40 ake zuwa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce shi je da daddare ya je ba ma maganan daga nan zuwa sama ba a'a suna ga daga nan zuwa baitul maqdis makka da shine sai suka ce za su kure shi tunda su sun san wajen shine sai suka ce suna so ya siffanta musu yanda baitul maqdis yake to anan malaika jibril Allah ya turo da modern ake kiran shi ko modern ake kiran shi kuma a modern aka kawo shi na na girin masallacin ya ajiye shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin sai yana ganin malaika ma mai ganin su sai suna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ta gefen dama windo nawa ne sai manzo Allah ya ce windo uku ne misali kun ga inda ne ka gani ai windo uku ne ke ce ta wajen kofa nawa ce kofa biyu da windo biyu ta nan ba kaza da ka haka haka shi yana gani a gabansa ya gama sai kowa ya kalli wannan kuma haka ne Allah madaukakin sarki ya gwada musu ya gwada masa dana gaya musu to shi shi sai na abin huraira da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsoho ne ya zo ya saci hatsi kuma na kama shi ta ba da haƙuri sai na kyale shi ya ce ba zai sake ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ƙarya yake zai sake to tun da abin huraira ya ji cewa zai sake ya san lalle zai sake da aka ya sake fakon shi ya sake kama shi ya sake masa magiya ya sake kyale shi manzo Allah ya sake tambaye shi aka yi biyu kenan saura na uku manzo Allah sai ya sake ce masa zai sake to shine sai ya tabbatar cewa lalle shi ma in ya kama shi ba magiya ba ko zai kukan jini na kaga aka ba shi yake cewa ko irin sai an kai shi shine da ya ga lalle za a tafi da shi sai ya ce to sara haka ji zan ba ka wata addu'a addu'a eh sai duk lokacin da aka yi bacci ka karanta ayatul kursiyo sai babu wani shaidan da zai zo kusa da kai ba ka yi ba ka yi duk shaidan ya ba shi addu'a sai kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye shi yace ga shi ga shi yanda muka yi amma ya bani addu'a ya ce mun kaza da kaza sai ya ce masa sadaka ka wa huwa kazu sai ya ga ya maka gaskiya amma makareci ne makareci ne sai ce a zuwa ka sama da wa kuke ta wannan abin kuwa ya ce masa ai shaidan ne shaidan original din ba iblis na na'am shi ne shi da mun yakan zama mutane ya je wa magabata ni ba san ko yanzu yana zuwa ba na na yawa yanzu na ga aiki ne ya masa sauki ba sai ya zo ba na ai ko wayoyin da ya hada mu da shi ya isa na Allah tun da ya sa ya haɗa intanet a duniya na aka samu connectivity na aka samu waya aka samu su whatsapp da facebook da waye na ga kawai sai dai kishingi da ya bacci dama me yake nema halaka yake so a yi dama saban Allah yake so mu ta yi na so yake Allah ya ce a yi abu mu ƙi to kaga ya samu hanya mai sauki saboda ita wannan wayar da ka gani Allah ya tsare mu wallahi mutum bai kula ba sai ta zama sanadi a halaka shi saboda me wani sirri ne tsakanin bawa da Allah in ba ka ji tsoron Allah da mun ba wanda ba ba wanda ya sai kula har dan ka yanzu ba kai saka yi control din sa ba daga na abin da ya shafi wa sai dai ka dan yi abin da kai na kokari na dan da ka haifa yara suna da wayo na san uban da a ganinsa ‘ya'yansa ba su da waya sun shekarar takwas da waya da sani ba suna gida da shi Allah gidansu ɗaya kuma ba malami ne babba dokta ne ma ba ne ka ce bai san me yake ba ko malamin makaranta ka san da ya san yara yana da hikima amma sai da suka shekar ɗaya takwas suna da waya bai sani duk ayyan da za su yi bai sani ba bai sanin ba da kaga suna da abin nan shi yasa dole ne a gwadawa musu a gwadawa yara Allah su ji tsoron Allah eh su gane ba ma kai mahaifin ba kai dan kai ba kai ne abin tsoron ba uwar ma ba ita ce abin tsoro saboda idan ku ne abin tsoron abin zai musu sauki ran da ba ku ah to da mun kai ake tsoro kuma ba ka nan to ne rage na kaga sai a saki a saki sai tafiya amma aka guda musu akwai wanda yake kallon inda kake akwai wanda yake mala'iku da aka sanya suna bin ka duk inda kake da zaran ka balaga akwai raqibu da atid ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid akwai mala'iku guda biyu ɗaya na rubuta aikin alheri ɗaya na rubuta sharri kaga dan adam zai samu zai samu sauki eh wani yana ban labari matarsa a gida ya sa musu satellite ya ce lalle suna tv za a dinga kallo to kuma ba shakka duk ran da ya dawo suna tv a shefa kwanshi suke yi sun har da waya da ya shawo kwana sai a faɗa ga shi nan sai kawai a danna sai da dawo suna tv sai ga ana ta karatu sai a zauna a tajin karatu ban Allah yana fita yana kwana kuma na ni dai ba sai na ake kallo ba ziwaye ziwaye ziwaye Allah kaɗai san me suke kallo yawa da maji-maji sai ne sai yake tambayan shi ya zai ce abin da za ka yi ka gaya musu kawai su ji tsoron Allah ko ka gaya musu ko kuma ka cizge abin kuma ba zai cizgu ba ka gaya musu ji tsoron Allah da ya fi da za su kalla a waya na duk abin da ake kallo a tv yanzu yana na waya ya kaga dai dole dai dan adam sai dai ji tsoron Allah shi yasa wata rana a haramin makka wani malami shekaran ya kusa shekara kusan goma sha biyu ko sha uku asamin harami mun hau kwakwalwa wani malami binci na kasar da yake ba dan saudiya ba ne sai ya ce wani dan saudiya ya yi musu wa'azi mu yake gaya ya ce Allah maɗaukacin sarki ya gaya wa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa la ya bulu wannan kumullahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum li ya'lama Allah man yakhafuhu bil ghaib yace wannan aya da Allah madaukakin sarki ce zai jarrabu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abun farauta lokacin da suka sa ihrami dan Allah ya hana farauta yace jaraba ne lokacin za su ga barewa ta zo tana binciken masu ihrami tana wucewa Allah ya ce haka ne dan ya ga wanda zai ji tsoron Allah ba zai farauta ba don Allah ya hana farauta sai yace kaga wannan ayar yanzu mu wannan zamanin mu kuma abinda Allah ya mana shine wannan waya shi ma li ya'lamu Allahu man yakhafu bil ghaib saboda ai ba wanda zai hana ka sabon Allah da wayar ka sai dai tsoron Allah ba wani monitoring ba kowa ba malami babu iyaye inda mutum zai yi sai ai amma mutum yana kalla abu da kazo zai dawo wa aji ah ba shi kenan ba haka ne ai kawai dai ba abin da zai magani sai dai tsoron Allah Allah ka sa mu ji tsoron shi ne kawai kuma dole a yi kokarin ba haka ba shedan sai ya bige mutane da mun idan nan da ka gani yana da matsala yana da alaka ta kudda kudda zuciyoyin idan idan mutum ya sake yana ta kallon haram to yana lalata zuciya eh yana lalata zuciya shikenan sai zuciya ta zama ta lalace ta yi tsatsa kalla ballana ala qulubihim makanu ya tsibu abinda mutum yake shi kenan sai zuciya in zuciya ta yi tsatsa ta lalace ko abin ba kyau ba abinda zai zama baya shiganta sai wa'azi wallahi za ka ji ana ta karanta ƙur'ani kaman ba da kai ake ana ta cewa za a mutu kaman ba kai a ciki kawai mutum zuciyar shi ta ke kashe Allah ya kiyaye shi kenan mutum ya yi ta ta rayuwa sai ran da aka cin mai dan nan lalle za a cin mana kawai zai ran da mutum ya wayi gari ya gan shi a cikin kabari kuma daga nan ne zai gaggane na abubuwa wanda ya kamata ya gane yanzu Allah ya sauke to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abi huraira shedan ne suke ta wannan rigima da shi sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa jabir ya ce idan ka je wajen wakilina ka ce ya baka wato wasaƙi na hatsi na awu guda goma sha biyar har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya nemi alama wato irin ya tabbatar shi ya aiko ka sai manzo Allah ya gaya masa inda zai dora hannunsa ya ya dora hannunsa a wuyayensa kawai alama ta cewa shi ya aiko shi kamar yanzu kai ne ka ajiye wani a kantinka ka ce shi kenan zanin ga aiko mutane su ringa karban abu kaza amma duk wanda ya zo ka ce masa ya za ka yi ka gane ni na aiko shi idan ka ga ya yi haka kun gane hakan in ka ga ya haka to kawai ka bashi kaga wanda ba ni na aiko shi ba bai san wannan ba ko ka ce duk rana wanda zan aiko zan gaya ma abin da zan ce za ka duk wanda ka tambaya ka ce ya ce mai gida ya aiko a mun kaza sai ka ce ina shaida ce to in ka ga ya tara misali kawai yake in ka gaya ma haka da kawai ba shi wato ni na ni na aiko shi wannan duk abubuwa ne da magabata suke yi a matsayin shaida a da a da wani za ka ga har takalmin shi zai ba na nufin shi duk wanda ya zo in ka in bai zo da takalmi na ba kuma ba irin yanzu da za ka je kaso irinsa ba na za ka tayar da takalmin da kawai sananne ne abu da mutum ɗaya yake da shi kawai shi kenan an gama a gari a ƙauye wanda da an gani an san kawai na na wane ne da yanzu kaga shine ake rubutu a sa hannu na ko a bada compliment card da sauransu duk alamu ne na cewa a tabbatar da cewa mutum ne ya aiko sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya aika a bara da shi da da wani mutum daga cikin mutanen Madina ya aike su wato su je su aura masa su zama wakilansa wajen daurin auren nana maimunatu bintul haris radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi yana madina su kuma suka tafi aka dauro aure kenan ana wakilci wajen aure mutum ya wakilce ka wanda ya wakilce ka sai ya je ya zauna a matsayinsa na wakili shi yasa in za a daura aure in na bangaren namiji ne ake cewa ina wakili in bangaren mata kuma a ce ina wali eh shi walitaka yake wannan kuma wakiltaka sai ya ce ahkamu ahkamul wakala hiya tasbutu alwakalatu bi kulli qawlin yadullu ala al-izni fala tushradu laha sigatun khassa تصوه الوكالة في كل حق شخصي من العقود كالبيع والشراء والنكاه والرجعة والفسوق كالطلاق والخلع كما تسوه في حقوق الله تعالى التي تجوز فيها النيابة كتفريق الزكاة وكالحج والعمرة عن ميت أو عاجز ما لا يتي hukunce hukuncen wakala shine na farko wato wakala na tabbata da zance mutum ya faɗi magana wanda take nuna izini cewa ka wakilce ni da haka ba a sanya mata wata siga keɓantacciya ba duk abin da zai nuna cewa na baka dama ka wakilce ni shikenan na tsaya a madadina na je ka zama min wali je ka zama min wakili shikenan ka ba da dama a a ga kayana siyar mun na duk siga ne duk abin da za ka faɗa ya zama ka ba da izini na a zama wakilinka shikenan so shari'a ba ta cire wani kalma wata kalma ce sai an faɗe ta ba ya danganci yaran mutane ya danganci me suke faɗi ya tabbatar cewa an ba shi wakilci shi kuma wanda ya ba da wakilci ya tabbatar cewa ya ba da wakilci shi ne ce na biyu ita wakala ɗin nan tana inganta akan wato wanda aka ba shi wakilci wato kan abubuwa da ake kulla su kaman kulla ciniki saye da siyarwa ana iya sawa ka sa wani ya je ya siyo ma kaya ka sa wani ya je ya siyar ma da kaya ko ka sa wani ya je ya wakilce ka ai aure ko ka sa wani ya je ya wakilce ka wajen dawo da aure raja'a raja'a a ce a dawo da aure mutum ya saki mata saki wanda yake bai kai uku ba daman musulunci ya ce in an yi saki daya mutum yana dama ya dawo da matarsa idan ba ta gama idda ba daman damar tana da faɗi in dai lokacin da mutum ya sake mata daman musulunci ya ce kada a ce ta tafi gidansu ta zauna a ɗakin mijinta la'allallaha ya hudisu ba da zalika amra da yiwa musifar da ake ciki dai za ta kau tsacin rai dai zai tafi sai kaga an dawo mutum da ya sake mata tana zaune a gidansa ba ta gama idda ba da ya ce na mai da ke shi ke an gama amma idan ta gama idda to bai da wannan damar wannan damar ta kubce ai an gane sai ya je ya biya sabon sadaki an ɗaura aure kuma a wannan lokacin tana da dama ta ce taƙi an gane yau karkarin ga cewa wani waje wani yaje cewa ya je ya aure mu mata ba wani mata ya ji na ba aure ma mata ba in mata ta gama idda a shari'ar musulunci kowa na iya neman aurenta ai Hassan ta fito mu yawa kafin ta gama idda ne kuma ba a habar kowa na ya shiga neman ta ba hasali haramun ne ma wani je ce na san amma an ka bar nan wuce shi ke to saki ɗaya za ka dawo da ita saki biyu ma za ka dawo da ita amma saki uku babu dawowa hatta tankiha zaudan gairahu in ji Allah har sai ta je ta yi aure kuma auren na gaskiya aure na gaskiya auren da babu ruwanka babu hannunka babu shawararka babu ko da wasa shikenan shine za ta je in ta je ta yi ita kawai ita ce take da wannan musulunci bai bata bai sa bai sa magana akan ta ba ita koda da hannunta ne wajen yaudaran wanda ta aura in ta fito zubinta zai iya mai da ita an gane ai kamar mata ta je ta damfari wani ta san cewa ga mijinta ya take ta saki uku tana son ta koma gidan mijinta ne amma ta san Allah madaukakin sarki bai yadda ta koma ba sai ta yi aure to sai ta samu wani mai zunan shi na eh suna yi ai sai yawa hanga na to suna yi hanga mun ga ta lallaba kai da ka gani ka san kawai za ka ga haka suna lallabawa sai ta zo ta ta ita abin nan ta ita abin nan wata mata ce ka damu zan baka sadaki da shi kenan duk kuma ta san ba zama za ta yi ta sani duk tana yi ne don ta koma to idan ta yi wannan babu shawarar mijin babu saninsa to za ta iya komawa kawai ne ta cuci wannan mutum na ta cuce shi mana na shi ne kawai abin da ya faru ta cuce shi amma za ta iya koma a shari'a saboda abin da ya hana ya zama ba za ta koma ba amma da yana da shawara ko shi ya ce wa mijin je ka aure ta ko shi ya ce je ki aure to inda za ta aure ɗari wallahi ba za ta koma an ji hasan yau wannan ita ce kawai ya ta rage ƙawin nan a jos wani ba Allah na san shi makanike ne wata mata ta sake ta fito a gidan mijinta wani mai kuɗi tana son ta koma sai tana zuwa da kanta take zuwa gareji fa mutum da bakin mai da abin nan take ta shi kuwa kuma shi ta ce ba damuwa za ta tana son ya aure ta abokan har sun dan soma suna kai malam na ba koma karshe ma sai ta ce ai tana da gida ba sai ma ya sha wahala ba ya zo ya tare daidai kwana ɗaya sai ga mutu ya da gare ji ana me ya faru wallahi shi kenan an gama ta koro shi to daman gidanta ne na kuma kaga abin da sai kuma kawai sai ta koma gidan miji sai idda ta koma gidan miji to abinda musulunci bai yadda ba shine abinda wasu ke yi cewa mutum zai auri mata wai kar ya kula ta ko an yi aure in bai kula ta ba kulawa na shari'a babu aure babu koma da haka dole ne wani abin sai ya faru to wajen faruwarsa in babu hannun miji shikenan shine sai mala ya ce da kuma wajen bata wato ciniki shi ma za a sa wakilci ko wajen wato wajen saki ko wajen kul'i an san saki an san kul'i kul'i shine wato mata suna aure da miji kawai ta ji cewa ba ta son auren ba wani dalili na shari'a to tana dama ta ce mai gida ina son ka sauke mu to shi kuma yana da dama ya ce to na da zan sauke miki idan da ya aure ta ya biya sadakin dubu ɗari sai ce to na da ki bani miliyan biyar eh shi ne kuɗi ki bani miliyan biyar shi ke nan sake sai ce ba damuwa don tana da kuɗi na ta ce ga goma ma na baka shi ke nan in aka shi ke nan sau shi aure ta ya rabu shi ko matsalarsa in ka karanta ta taman fi ihu diyan da ta yi idan tana da wayo ta je ta yanyanka takardu kamar bandirin dubu-dubu misali a ce dubu ɗari za ta bashi sai ta je ta jira takardu ta samu dubu ɗaya nan ta samu dubu ɗaya nan ya zama kamar bandir ta ce to gashi kuli ko ta sa envelope ashe takardu ne ta ce gashi kana karɓa aure ya mutu wallahi a daina karatu idan ka duba ka ga takardu yanzu kawai kai sunan ka wanda aka cuce ka wajen kuɗi na sai ka je ka kai ƙara ta biya ka kuɗinka amma ba magana aure da shi kan an gama shi an wuce ba ko mai ta karba ko ta ma fake alakto transfer Allah kiyaye to shi ne ya ce kuma kamar yadda za a iya yin wakilci wato a cikin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki abin da yake ya halatta a yi wakilci a kai ya ce kamar raba zakka shugaba zai iya sa wani je ya karɓi zakka ya raba ba sai ma ya zo ba ya amince da shi ya ce kamar kuma hajji ana yin wakilci mutum ya je ya ma mutum hajji a kaga amana ce ana yi wa mutum hajji musamman wanda ya rasu bai aikin haji ba ko wanda ya tsufa yanzu ya samu dama amma ko ba zai iya ba to zai iya kiran wani cewa na zo ga shi ka je ka yi min aikin haji amma ba a yin wannan wakilcin sai mutumin da ya taɓa yin aikin haji an gane ai wanda bai taɓa zuwa ba baya yin wakilci sai wanda ya taɓa aikin haji shine za a iya komai da ka sani na alhaji zai yi duk aikin haji amma ba na shi bane na wani ya taba tambaya na wai to in ya je niyyar shi fa na ce to Allah ba zai karba ba shi Allah ya san niyyar waye ai misali ai Allah ne mai karba ko yawa da haka daman shi yasa ma ake sa kaga wannan ma yake da wannan damuwar shine wanda bai taba yi ba in misali baka taba yi ba kuma a ce ka je ka wakilci wani kaga akwai akwai damuwa amma wanda ya taba yi daman zai je har wajen niyya ma idan misali wanda ya aike ka sunan shi ba zan ce ne to dallami ko to zaka ce eh labbaik allahumma hajjan an dallami haka zaka fara wajen niyya Allah na yi niyya aikin haji ga dallami shikenan ka kama labbaik allahumma labbaik labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik da haka shi ma ana wakilci haka nan wajen umra ita ma ana wakilci ga wanda ya riga ya rasu mala yace ko kuma al-azizin wanda ba zai iya ba wato ba zai iya yin ta saboda tsufa ya tsufa sai wani ya je ya ya wakilce shi tasuhul wakalatu fi isbati hudud wa fi istifaiha لقوله صلى الله عليه وسلم أنيس اقدوا إلى امرأة هذا فإن اترفت فرجمها لا تصح الوكالة في القرب التي لا تجوز النيابة لا تجوز النيابة فيها كالصلاة والصيام كما لا تصح في اللعان والزهار والأيمان والنذور والشهادات كما لا تصح في كل محرم إذ لا يجوز fi'luhu to la tajuzul wakalatu fihi mala yace wato wannan wakilci yana inganta wajen tabbatar da haddi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika unais yace ya je yayi wa mata haddi idan ta tabbatar da cewa ta yi zina shine shi na hudu kuma ba a wato ba a yin wakilci cikin abubuwa na neman kusanci ga Allah wanda ba inganta wani ya wakilci wani a kansu sai mala ya bada misali ya ce kamar sallah ai ba ka taɓa ganin wani uba ya gaji ya ce ɗansa je kamun azahar ba na misali saboda ba a wakilci da ana yi aika gana wani zai kwanta kawai ce ka yi min azahar kai kamun la'asar na misali to ba a wakilci a cikin da haka ba a yin wakilci a cikin sallah yace kuma da azumi shi ma ba a yin wakilci a duk da cewa an samu azumi ana yin wakilci duk da sabani da aka samu na malamai ga wanda ya mutu wato ya bar azumi wanda ake bin shi na biya na biyan bashi wanda ake bin sa azumin da ya tabbata ba azumin Ramadan ba azumin da yake kai shi na biyan bashi wasu sun hada haddin azumin bakance cewa su ne za a yi amma na ramadan daman ci Allah bai bashi ko ba kawai abinda maluma suka ce misali ramadan ya kama mutum yana ko yayi biyu ko yayi uku sai ya kama rashin lafiya bai warke ba har azumi ya kare ko a ce ma yana nana nan har aka yi azumi misali goma sha biyar sai ya rasu kaga ai akwai waɗannan goma sha biyar to abinda za a yi shine sai a yi masa sadaka a kan kowane azumi ba sai an biya ba na saɓanin sauran wanda aka ce za a biya ya ce kamar yadda ba a yin wakilci wajen li'ani an san li'ani ai mata mijinta ya ce cikin da take da ishi ba nashi bane ita kuma ta ce cikin ta ne to abin da yake warware matsala a musulunci shine li'ani kamar da ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana kuma yanda ake li'ani mata za ta zo ta tsaya ta yi rantsuwa da Allah cewa wato abin da ta faɗa gaskiya ne to ya ka har sau hudu na biyar na biyar ita za ta ce fushin Allah anna gadaballahi alaiha na in kana min sadiki idan mijin da idan idan gaskiya ya faɗa mijinta to Allah ya fishi da ita ta yi wancan sahudu ta cika da wannan shi kuma shi ma zai zo ya faɗa ta uku sahudu cewa ba abin da ta faɗa ba gaskiya ba ne shi kuma zai cika da biyar ya ce anna la'anatallahi alaihi Allah ya tsine masa tsino Allah ta tabbata a kan shi in gaskiya matar ta faɗa idan aka yi haka shi kenan ɗa ya zama ba ɗan zina ba ita ba ta yi zina ba shi kuma ba ɗan shi ba ne ya zama ɗan shari'a eh sauran kuma sai an je lahira na eh sai an je lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ma da ya yanke hukunci ya yanke hukunci a zamanin sa amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu wasu alamu yace kun ga wannan yaron da za haifa idan ya zo da sifa kaza da kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to dan wani kuma haka aka haifi yaron amma yayi hukunci kuma ba ba dawa ba an gama sai lahira ana gaya ma ba dan mutum ba ka taɓa ganin mutum ya ji gado da baban man shi ba na babu shi ita uwa ita uwa kowane irin ɗa ta haifa zai ci gadonta ko ɗan shegu ta haifa na ba akwai ɗan shegu ba ko ba za ka kira shi ba na ba ɗan shegu sunan shi ba a shi ko dai ɗan shegu na? a'a ɗan shegu ne na? ba iyayen nasu ne shegu ba yawa su ne shegu hasali shi ɗan kan ai bai ma yi komai ba na? shi kawai tsautsayi ne jarabawa ta hauro kan shi eh sai ba haushe ne ke cewa ɗan shegi amma kuma ka duba magana a ɗan shegu ya fi daɗi na? su iyayensa ai su ne shegu saboda su da suka je suka yi barnan ma shi bai san inda yake na shi jarabawa ne ya shigo ciki wanda shi yasa wasu abubuwa da ake faɗa a ƙasar Hausa cewa ba a yi ba a bashi aure ba a wane ne ba a waye kawai dai dan adam yana son mutunci yana son tsare mutunci yanda ake yi sai a aka samu mu je zama bawan Allah ya zama mutumin kirki ya zama malami sai a yi hanyar da za a rufa masa asiri a sashi a makaranta ya zama abin nan kuma a ɗauke shi a society da na in an gan shi na za a ce wane wane ne shi kenan sauran laifin iyayensa ne za su haɗu da shi gaban Allah na amma shi ba abin nan cewa ba zai limanci ba in ya zama liman ya za ka yi na amma da ke abin kyama ne shi yasa al'umma za ta ga tana kyaman shi yasa aka ci to sai a dauke shi a mai da shi amma shi karan kanshi an tambaye ka laifin me yayi me zaka ce na ai bai san ma me aka yi ba shi kawai ya zama jaraba ta hau kanshi ne ina ga yawa sai zihar ai an san zihar na wallazi ne ya zahiru na min nisa'i in ji alkurari masu yin zihari mutum ya ce idan ya kusanci iyalinsa ko in ya taɓa iyalinsa ko daidai ke da ya taɓa maman shi mahaifiyarsa ko ya kwatanta ta da mahaifiyarsa shi ne zihari larabawa suna yin shi al'adarsu ce wanda a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in mutum yana so yana son ya ya kaurace matarsa to sai ya ce wato bayan ki ya zama kaman bayan mahaifiyarsa na wato in ya sake taɓa jikinta kamar ya taɓa jikin mahaifiyarsa to shi kenan yana nufin ba zai ƙara kula ta ba to ana wannan sai Allah akwai sahabiya da abin da ya faru da sahabi suka shiga wannan halin suka shiga cikin damuwa ta kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zaman da suka yi da ƴaƴansu shine Allah ya saukar da wannan ayoyi na zihari Allah ce daga yanzu wanda yayi zihari ga abin da zai na ko yayi azumi ko eh azumi wata biyu ko shahareni mutatabi'ai na min qabli an yatamassa zai yi azumi wata biyu a jere amma in yi wannan shikenan sai ya dawo an gama ko kuma na fa id'amu 60 miskina ko ya ce da miskinai 60 duk punishment ne ko sakamako ne na wanda ya yi zihari da ya yi wannan to zihari ya warware amma kafin nan matar tana nan a matsayin haramun ba daman ya kusance ta hakanan za a yi to shi ma yin ziharin yana iya ba a sha wani ya je yi a madadinka sa'an nan rantsuwa ba za a ce za ka yi rantsuwa ba ka ce kai wakilce ni je ka rantse kun gane a yi a madadina a shi ma ba a yi dole ne kai da kanka za ka je ka rantse ko kuma ba kance ta sa wani ya ba kance a madadinka ko kuma shaida wani ya je ya bayar da shaida a madadinka duka ba a yi da haka kuma ya ce bai inganta ba a samu wakilci a cikin duk abin da yake haramun ne abin da yake an haramta aikata shi to bai halatta a sanya wakilci a kan shi alhamdulillah yau ma kai ban biro yau ma ba biron kenan yawa na ta bincika ba ba su ne to ai ba na jin da wuya a ce ba an yi ba a ba su shi wai hukumar zakka sakwata ma akwai na indi watakila wani aiki suke yi a hukumar ba tattaro zakka ba akwai masu tattarowa akwai masu ayyuka da dama amma dai ban sani ba amma abin da na sani in har suna cikin masu tattarowa to suna cikin wannan su shiga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wal amilina alaiha da haka za a iya ba su zakka na zo na'am ga shi ana ba ka magana na zo ayi Na'am, ya ake ciyarwa na azumi idan mutum ba zai iya azumi ba saboda tsufa. Hanyoyi guda uku, kowanne musulmi ya yi yayi, kamar da maluma suka yi bayani. Misali in har ya san azumi talatin za a yi. don shi ne abinda zai iya kiyasi don ba dalan ya ce da ashirin da tara za a yi an gane wannan allah ne ya sani amma na dama ya ce talatin za a yi don ba a yin talatin da ɗaya da haka zai yi gini akan wannan talatin din ko ya kirga ciyarwan da zai yi na kwana talatin ya bayar a farkon azumi ko ya bari dirin da aka kai azumi na ka gane ya bayar ko ya bari sai an gama azumi ya ringa bayarwa kowanne mutum yana da dama yi na malamai sun yi ta bayani ainihin in mutum ya ba da ɗanye ma ya yi amma saboda babin kyautatawa ka ba da dafaffe kuma ya fi don mutum ya samu ya ci da yanzu ka haɗa mutum da ɗanyen mudun shinkafa ka haɗa shi da aiki musamman yanzu sai maluma suka ce shi da mutum ɗin kana iya ma ɗaukan shi misali yanzu da ake da gidajen abinci ka je ka siya masa plate ɗin abinci amma ba ka tabbatar an samar nama zako-zako ba wai ina nufin ba eh ina nufin ba wai ba garau ga yawa da duk in ana da drinks abinda ake sha na yanda dai da ya ce zai tashi ma sha Allah yawwa to shikenan in kai haka ka gama insha Allah a ba fa kai bane ga shi can bari ya yi to bari ya yi sai kama bismillah na ka tira lola ka tira lola ai sanan shafa akan socks kamar yadda ka sani sabani ne na malamai akwai malaman da ba su yadda socks yana matsayin kofi ba amma dai mafi yawan musamman malaman wannan lokaci na na wannan sun tafi akan kofi safa tana matsayin kofi ko risala ko iziya ka karanta kofi ai ka san ba ba safa bane na da sharuda da aka sa me na an ya kuna jildan an ya kuna waye ai ka ga safa ba jildin bane da shi a ge to amma dai duk saboda abinda su suka duba ma'anar ta sauki wa al'umma to shine wannan yasa aka da yawa su tafi akan cewa ana yi amma kana cire ta ka cire alwala na'am Na'am.
Idan mutum ya yi bakanci na azumi, to azumi adadin azumin yana da yawa, zai iya rarraba shi ne kuma dole sai ya yi shi a azumi.
Ya danganci irin bakatan da ya yi.
To akwai wani ne wanda kwanaki ya tambaya cewa idan ya samu wani abu da yake nema zai yi azumi.
Dubu?
Kuma ya zai samu.
Masha Allah. Lalle namiji. Haka kawai mutum ya jika wa kanshi aiki. Yana ya jika aiki ne, ba wa ya sa shi? Na? Malam, kana ji na? gaba ɗaya bakance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma hana me yace la ya ati bi khair ba wani in Allah zai ma ba sai kai bakance ba sai ka ce sharri amma wallahi in kai sai ka cika yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharru mutadira da haka in dai kai ka dora kanka yanzu shi wannan mai dubu shi za a tambaya yaya kace za ka yi ka ce Allah zai yi dubu a jere eh Allah shi za a tambaya in kai ya ce a jere to a jere zai in kuma ya ce dubu ne bai sani ba ɗaɗɗaya zai yi didde shi ya sani amma daman bakance wani sirri ne tsakanin bawa da Allah tunda ba wani alƙali ne sai ya yi kowa kama shi ba a'a ya sani dai in ya ya dauka Allah alƙawari sai ya cika da haka shi zaka tambaya da kai ba kancan nan ka ce ajiyar zaka yi ka gane da haka yanda ya faɗa ka zai wallahi ala da haka a daina yi alaikum salam kai kai ne na ƙarshe na wane ne oh to malam to shikenan bismillah gama a rana ok ya hada da nashi da nasu ok eh ka ce zai iya musu a zai iya ma mutum ɗaya ne yauwa za a iya yi wa mama yau wannan shekara wata shekara a yau ba ai da ana yin aikin hajji a haikon ba niyya ai da mutum zai yawa mutum hamsin da an na jejin masallacin nan sai na muku aiki dinna niyya misali ai da haka mutum daya ake wa da haka zaka iya yi amma kowa niyyar sa daban Allahu a'lam na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am na'am na ban ji maganar nan ba ma na na sai ko na'am tsarki na na na'am na'am ta gama ita eh na gane wanda aka ce daman ana sa a saki mace a kan tsarki na na ƙwarai da gaske sai ta saki ita idda haƙƙi ne na Allah madaukaki sarki kuma babu abin nan inda ma aka ɗan samu sauƙi shine akan istibra'i eh wanda maluma suka yi sabani maimakon wata uku in an samu wasu dalilai ana iya yin wata ɗaya wala ala amma ta wannan sai ta yi idda ba an ce mata ana son saki na shari'a kada a sake ta sai ta yi tsarki na guda uku ba na shi ne ya ce misali sai da ya barta ta yi wannan tsarkin don wai ba sai ta yi idda ba misali sai ya sake ta kamar abinda ake nema a samu kamar tana da shi cewa ba an sake ta sai ta yi wani idda na ce sai ta yi Allah Allah na'am a ba kai bane a a to bismillah ana baka abin magana kar ka sa sai na faɗa na sake tambayar miji na na to shi ne shi ne mai mutane kamar tsakanin mata da miji za ka ga wuya tana kawo mutu a kanta ko da mai binta da mai suka a suka a kanin ke ma abin da ka wani da yara ka saka to shi ma in yi kawai suke da zuciya miji ba ya da shi ita tana wannan tsanima a nan tana ita ma ta san ko ba ta ko ba ta ta maka wannan shi ne kamar yadda tsarin shi da zuciyarsa ko ba ta da shi.
a'a mata da dukiyarta ba furofatin mijinta bane eh kaji ita ce je tashi ita ce amma ba ta furofatinsa amma kudinsa ba furofatinsa bane ai mata ba a dora mata haƙƙi na ci da miji ba ko tana da dukiya kuma mata a ce matarka tana da miliyan ɗari tana nan a kabon ma kana kallon su ta kulle kai kuma ba ka da kokobo to sai ta ce ka je ka nemo mana kudin cefa ne haƙinka ne ka je ka nemo ai kun gani gashi kana gani ma ba ma banki ba a kabon iya ka ce abinda za ka yi ka lallaba ta ta samma za ka iya yi na ko in ka ce ta ba ka bashi kuma har tara bin ka bashi daga nan har tashin kiyama ha sai ka biya ta in bashi ta baka sai ka biya ta kuma tana da dama ta kai ka gaban alkali amma hukunci kuma ka ɗauko ta a mota ku dawo gida eh wannan haka yake kayanta ba na haka bane ita haƙƙin ciyarwa a wuyanka yake ba a wuyanta Allahu ala sallu ala nabiyil karim Allahu salli ala sayyidina سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين